أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ثلاثة شابي وتن شعبان wata na takwas a cikin watannin addinin musulunci idan ka ɗauko daga almuharram safar rabi'in awwal rabi'in nisani jumadal ula jumadal akhira rajabun sai ka zo sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ta hiyayyen halitta farin jikada bin kabin Allah saba maka saba ma Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zawa madina wanda ya da sha biyar ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah subhanahu wata'ala mahalicin kowa da komi fa'alu lima yurid mai nufatar abin da ya ga dama mai aikata abin da ya ga dama wanda sai ya sawaki ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi namu a cikin littafi namu mai albarka mai sunan usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheik doktor salih bin abdulaziz bin Ali Sheikh. Fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa, mu samu dacen littafin Allah Alƙur'ani mai girma, mu samu dacen sunna ingatatta ta manzo sallallahu Alaihi wasallama, kuma ya tabbatar da mu akan fahimta ta salafin salih, magabata na ƙwarai mazan jiya. tuntuban harshe Allah ka tsare mu. Ƙarancin ilimi Abin da mu gane ba na addinin musulunci Allah ganar da mu ganarwa ta magabata. Wannan nasiha Allah kai ne Allah ka sanya mana ikhlasi. Ka sa muna yi dan kai yi da ba dan kai ba ya Allah ka tsare mu. Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka da sunayenka kyawawa. da sunoninka da wato siffofinka maɗaukaka. Allah subhanahu wa ta'ala ƙasanmu Nijar ka zamanar da mu lafiya. Dukkan wata fitina, mun santa ko mu santa bai Allah ka tsare mu. Sauran ƙasashen musulmi duniya ga baki ɗaya Allah ka tsare mu ya Allah. Allah ka mana kariya da agaji da tsaro daga gare ka. Allah ka zamanar da garinmu na da magarar lafiya. ka kawo mana sabon arziki na alkhairi masu tada fitina cikin ƙasa da gari in ma shirwa ne Allah ka shirye su wanda ba su shirwa Allah karba mu da su ya Allah Allah ka shigan iyayenmu da kakanninmu da ƴan kakanninmu Allah kai musu rahama Allah ka haɗa mu da mu da su cikin jannatul firdaus malamai waɗanda suke karantar da mu da sun rasu Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus masu da ƙara musu imani da adalci Allah ƙara musu lafiya idan lokacin su da namu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus shugabanninmu Allah ƙara musu adalci da imani Allah subhanahu wata'ala ka jagorance su su yi lafiya su ƙare lafiya ‘yan kasuwanmu da ma'aikatanmu da ‘yan ƙwadago masu neman ilimin Ahmadiyyar na boko masu karanta suwa da wa'azuka Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu ya Allah Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu yaranmu matasa samari maza da mata Allah ka shirye su ka shirye mu gabaki daya yaranmu yan mata waɗanda ba su da aure Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai zawarawa mu Allah kai ne Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai mu da muke da auren Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da kakana kai ya Allah kai ne Allah Allah ka tsare mu ya Allah makarantunmu na addinin musulunci Allah ka tsare mu ya Allah makarantunmu na boko Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka zaunar da garinmu da ƙasarmu lafiya ya Allah ‘Yan uwa musulmi muna nan a cikin littafin wannan namu na addinin musulunci mai sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheikh Dr. Salu bin Abdul Aziz bin Ali Sheikh rahimahullah Allah ya masa rahama ‘Yan uwa musulmi masu bin mu a cikin wannan littafi a sati da ya gabata muna cikin min anwa'il ibada daga cikin irurruka daban-daban na ibada ibada nan kullum in mun zo akan zamu fara darasi wanda ya shafi wannan mukan kuma faɗar malam a cikin wannan littafin da ke cewa abin da ake ce ma ibada a cikin istilahi tsinkaye na malamai na shari'a yasmun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة abinda ake ce ma ibada ibadan nan da Allah ya halicce ka dan ita ya halicci mutum da aljani dan ita wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يديمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين To abin da ake ce ma ibada, wadda Allah ya halicce ni, ya halicce ka, ya halicce su, ya halicce mu ga baki ɗaya don mu bauta masa. Bi ma'ana, ai, don mu kaɗe ta Allah a cikin bautar. Shi yasa wani guri yake cewa, walaƙar ba'asina fi kulli ummatin rasulan, ani ibudullaha wasan dagut domin dukkan manzanni ko annaba da Allah ke aikowa zuwa ga al'ummarsu yakan tura su ne domin su karantar da al'ummarsu abu na farko shine tauhidi kaɗai ta Allah tsantsar tauhidi ɗan uwa tauhidin da babu hazo ba ƙura a tare da shi Allah ce haƙiƙan mun tura ko mun tada ko mun aika a cikin kowace al'umma rasulan manzo mai galgadi wanda zai gaya musu ga abin da Allah yake so ga abin da Allah bai so idan ya je me yake cewa an ibudullah wastanibu dagut ku bautata wa Allah ku nisanci abin da ake ce mishi dagut kullama tujawizu bil abdu min ma'abudin aw matabu'in aw muta'in abin da ake ce ma a ɗagut dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba, dukkan abin da zai sa mutum ya tsallake iyakar Allah, abin nan abin bi ne ko abin ɗa'a ne ko abin bauta ne, shi ne a ɗagut. To in sun je manzanta suke ku bauta ma Allah shi ɗai, ku nisanci bautar a ɗagut wani abin bauta wanda ba Allah ba. Shi kaga annabawa dukkan sun haɗu akan tauhidi kalmar la ilaha illallah dukkan annabawa farkon abin da suke kiran mutanensu zuwa gare shi shine kalmar la ilaha illallah domin idan baka mance ba manzara ma alayhi salatu wasallam yayin da zai tura ma'az zuwa garin yaman ya ce ya kai ma'az kai za ka je gurin waɗansu mutane waɗanda suke mazauwa littafi ma'ana an sabka musu da littafi suna da littafin da suke karantawa suna da wani wato abin wato bi na littafi to idan ka je farkon abin da za ka kiraye su su ne kalmar shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallama farkon abin da zaka yi kiran su zuwa gare shi su shaida babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah su shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne in sun makaɗa a tukun ce sai ka umarce su da yin sallah da haka nan dai hayye zano ababen da kama ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Malam Shahid Kilimi da muke magana a kansa shine bautar Allah shi a ɗai, kadda a haɗa shi da komi a cikin bauta. To, ibadan nan a gurin istilahin malamai na shari'a shine dukkan sunan da ya tarar da abin da Allah yake so yarda da shi, nan uwa musulmi. Abin Allah na san shi kuma yarda da shi. minan aqwal wal af'al abin nan na faɗa ne ko kuma a'a abin nan na aiki ne aikin nan na zahiri ne a hili ko kuwa a ɓoye ake yin shi to duk abin da yake Allah yake san shi yarda shi ne daga faɗa da aiki aikin nan na zahiri ko na ɓoye shine ake ce ma al'ibadatu a shari'a islahin malamai na shari'a ɗan uwa To muna cikin darasinmu na anwa'ul min anwa'il ibada yana daga cikin irirrika na ibada kamar yadda malam ya zano mana daban-daban irirrika na ibada kashi daban-daban muna tafiya muna tafiya domin daga cikin irirrika na ibada akwai wato abin da ake ce ma almahabba da attawakkul yawa da kuma alhashiya da kuma al'inaba da kuma al'isti'ana da kuma al'isti'aza a sati da ya gabata masu binmu mun tsaya bisa kan darasinmu na al'isti'aza ne, kenan wanda yake buƙatar sauran bayanan da zana nau'i'ika na ibada daban-daban da malam ya kawo, da irin bayanan da malam ya kawo a cikin wannan littafi na usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na Dr. Ashek Salih bin Abdulaziz bin Ali Sheikh. sai nemi wancan darasi a cikin gidan radiyon da ake sanya waɗannan darasuka namu daban-daban ba da bismillahir rahmanir rahim darasinmu na goma sha biyu la'ayo za mu tashi sha biyu ga watan sha'aban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ta hiyayyen halitta daga maka zawa madina ba da bismillahi rahmanir rahim malam ya ce al'isti'aza wa minha al'isti'aza yana daga cikin irirrika ko nau'i'ika na ita ibada al'isti'aza neman tsari ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka ya tsare ka daga sharrin mutum da aljini ya tsare ka daga sharrin dukkan wani abin halitta To menene al'isti'azacin nan, neman tsarin nan, menene al'isti'aza? Mi ake ni da al'isti'aza neman tsari, wahi ɗalabul i'azati wal himayati minal makaruhi abinda ake ce ma al-isti'aza neman tsari malaji shine ɗalabin wahiya ɗalabul i'azati wal himayati minal makaruhi neman Allah ya tsare ka wal himayati da kariya neman tsari da kariya daga mi minal makaruh na daga abu na ƙi na daga ababen ƙi abinda in ka gani ba ka san shi to kake neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka ya kare ka ɗan uwa musulmi ilwa musulma ki nemi kariyar Allah ki nemi tsaro daga Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani abin ƙi daga dukkan wani abin da ke jin tsoronsa ma'abucin sharri to ki nema Allah ya tsare ki ki nema Allah ya kare ki alƙashin littafin Allah da sunna ba ta hanyar saɓon Allah ba ba ta hanyar ki je ki nemi doguwa ko masasau ko jangare ko uwar dawa ko sauransu a'a wannan duk shirka ne abinda ake ce ma al'isti'aza neman tsari wahiyar ɗalabul i'azati wal himayati min al makaro shine neman Allah ya tsare ka Allah ya kare ka daga abubuwan ki Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace Qul a'udhu bi rabbil falaq Qul a'udhu bi rabbil falaq Annabi ce da su ina neman tsari ga ubangijin safiya Allah ya tsare ni sharrin da ke cikin safiya to Allah ya tsare ni ka gani nan annabi ce da suwa qul a'udhu bi rabbil falaq ubangijin falak sahiyakin nan ina nema Allah subhanahu wata'ala shine Allah ya tsare ni saboda ka uwa musulmi suratul ikhlas suratul falak suratul nas ayatul kursu suna ɗaya daga cikin wato surorin da ake karantawa da niyyan neman kariya daga Allah ka neman tsaro daga Allah sharrin abin halitta mutum ne ko aljini ko wata fitina ana so karanta waɗannan wato surori shi yasa aka ta mana duk ƙarshen sallar farilla idan sallar asuba ce ka karanta ayatul kursi ƙafa uku suratul ikhlasi ne qul huwallahu uku suratul falaq uku suratul nas uku idan sallar azhar ce ka karanta waɗannan surori da waccan aya ayatul kursiyu ɗaya ɗaya idan la'asar ce ka karanta ayatul kursiyu ɗaya qul huwallahu ɗaya qul a'udhu bi rabbil falaq ɗaya qul a'udhu bi rabbin nas ɗaya hakanan idan sallar magariba ce kuma ka karanta ayatul kursiyu uku ka karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad har zuwa ƙarshe. Uku, ka karanta suratul falak, ula a'udhu bi rabbil falak min shari ma khalaq har zuwa ƙarshe. Uku, idan sallar magarba ce dai hallo, ka karanta ula a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas har zuwa ƙarshe. Uku, kenan asuba da magarba uku uku ake karantawa. Sallan saurori kuwa da ayatul kursiyu kenan sauran salloli kuma sai a karanta ɗaya ɗaya. To shi ne anan malam sai ya kama maka dalilin neman tsari da neman kariya na daga abin ƙi gaya musu waɗar Allah subhanahu wata'ala da ya ce, Ul a'uzu bi rabbil falaq annabi ce da su, gaya musu, ina neman tsari ga Ubangijin safiya. Min shari ma khalaq daga sharrin abin halitta ma'abucin sharri. daga Allah ka tsare ni daga sharrin ma'abucin daga sharrin abin halitta ma'abucin sharri kasa abubuwa na halitta akwai masu sharri wa min sharri gaskin idza waqab Allah ka tsare ni daga sharrin dare yayin da ya ruhu akwai fitintunu da bala'ai da suke ruhowa a cikin duhun dare to kana neman kariya da tsaro daga Allah duk wani shari da ke cikin dare yayin da ya ruhu daren to Allah ka tsare dan uwa wannan duk malam yana nuna maka tauhidinka kariyarka zuwa ga Allah tsaronka zuwa ga Allah dan uwa musulmi zuciyarka ta yarda mai kariyar Allah ne mai ba da tsaron Allah ne Allah ka tsare mu Allah Allah ka kare mu ya Allah mu da zuriyar mu ya Allah da ɗaliban mu ya Allah ka tsare mu da dukkan musulmi Allah ka tsare mu sharrin dare yayin da ya ruho Allah ka tsare mu wa min sharrin nafasati fil uqad daga sharrin masu tofi a cikin kullin kyalle gajuwa a zo a yi wani sirce-sirce a kawo nan a kamo nan a to wani abu sai a kulle sai kaji an ce wani an kulle shi ko wani an mashi dan baka bai iya saduwa ga iyalansa to irin wannan sharre-sharren masu tofi a cikin kullin kyalle don su kulla sharri su kulle mutum su ma mutum makirci to kana neman kariya daga Allah Allah ya tsare ka daga sharrin masu tofi a cikin kullin kyalle yan uwa musulmi ku diba wannan ayoyin yan uwa musulmi yanda suke nuna mana neman kariya daga Allah yan uwa musulma dan uwa musulmi ka nemi Allah ya kare ka ka nemi tsaron Allah wa min sharri nafasati fil uqad daga sharrin masu tofi a cikin kullin kyale wa min sharri hasidin idza hasad Allah ka tsina daga sharri mai hasada yayin da ya hasada kajuwa yan uwa musulmi ka san mai yi maka hasada baya rabuwa da bakin ciki to sharrin shi domin hasada za ta tuko shi ya kulla maka sharrin sharri a gare ka ta kulla miki sharri a gare ki saboda tsananin hasada wa min sharri hasidin iza hasad ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin mai hasada yayin da ya hasada mai hasada bai rabuwa da bakin ciki domin lokacin da ya ga wani haske a tare da kai ko wani ci gaba a lokacin nan kuwa abin zai wato motsa mashi na hasada mazan rama alaihi salatu zaki la ta hasadu kada ku yi hasada wani umarni ne hana mu akai la ta hasadu kada ku yi hasada yan uwa musulmi yan uwa musulma menene hasada shine wata ni'ima da Allah shine mai raba zai dauka ya ba wani daga cikin bayin Allah mulki ne kuɗi ne mota ce gida ne ilimi ne, wata ɗaukaka ne da Allah ke raba ta, na nuƙasam na bainahum ma'ishatan fil hayatid duniya, ɗan uwa musulmi. Kasan da rabon da abin da zakka ci, da abin da zakka sha, da abin da zakka hau, da abin da zakka taka, da matsayin da zaka samu mai kalkasawa shi ne Allah, ɗan uwa musulmi. Mai rabon shine hasada to mai rabon shine Allah mai rabon shine Allah to ka rinka hasada akan wata ni'ima da Allah ya ba wani daga cikin bayansa shine ya kalkasa Allah ya bashi ka rinka hasada wannan ni'imar ta gushe ta lalace ta tarwatse ka san akwai wani matsayin da ka samu shi bai iya yi ba irin hidimar da kake yi da ƙoƙarin da kake na alkhairi da tallabawa da agaza zuwa ga al'umma shi ba zai iya ba amma ho yana bakin ciki shi ba zai iya yin wannan abin ba amma ho yana hasada so yake abin ya tarwatse ya lalace ka wulakanta to min shari hasirin iza hasada masu irin wannan hasada ya Allah kai ne Allah, Allah kai ne mai kariya, Allah kai ne mai tsaro, muna neman Allah ka tsare mu daga sharrin mai hasada yayin hasada, yayin da yake hasada, yayin da ya hasada. Ka tsare mu daga sharrin mai hasada yayin da ya hasada. Kuma ɗan uwa musulmi, hasada tana cinye aikinka na girki. Kamata a kulun narul haɗab, kamar yadda wuta take cin karmami, haka hasada take cinye aikinka. Kana mai hasada, ana ɗaukan aikinka na ƙwarai, kyaukyawan aikinka, ka yi azumi, ka sha ishirwa ka sha yunwa ka yi sallah ruku'i kyaukyawa sujada kyaukyawa ka je makaranta an koya maka yadda ake arwala da tsarki ka zo ka yi sallah kyaukyawa sallu kama ra'aitu muni usalli a ce ga wani ɗan abu kawai dan mai rabon shine Allah ya ɗauka ya bashi kake bakin ciki don ya tarwatse lalace a ɗauki wannan aikin naka na gari kyaukyawan aiki ko sallah ko azumi ko sadaka ko zaka a ce an ɗauka shi an bashi an biya shi da wannan ɗan uwa to haka hasada take cinye aiki kamar yadda wuta take cin karmami karmamin da ya bushe da ka kyarta mashi ɗan ashirin zaka bub ya kama ya cinye to haka take cinye aikinka ya kai mai hasada mu tuba mu koma zuwa ga Allah yau hasada cikin malamai yau hasada cikin masu kuɗi yau hasada cikin masu ma'aikata yau hasada cikin shugabanni alhali dan uwa musulmi ya kasan mai rabon Allah dan uwa musulmi to kana neman tsari daga shan mai hasada yayin da ya hasada malam ya kawo ƙala ta'ala da kuma hudar Allah madaukakin sarki da ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ce ƙul a'uzu birabin nas annabi ce da su ina neman tsari ga ubangijin mutane shine Allah ubangijin mutane wanda ya halicci mutane Allah Allah ka tsare ni daga sharrin mutane masu sharri malikin nas mamallakin mutane mai ikon mutane shine Allah ina neman Allah ka tsare ni ya Allah ka san mai iko ranar sakamako shine Allah wanda zai saka maka maliki yawmi din cikin sutar fatiha ya ce ko limal mulkul yawm lillahi alwahid alqahar to kaga wanda ya mallaki ranar alkiyama za ka yi tsaye a gaban shi saka maka da abinda ka aiwatar a duniya ka tabbata wannan rana ba ranar wasa ba ce babu wani mai mulki a wannan ranar umba da mulkin Allah limanin mulkul yawm lillahi alwahid alqahhar to malikin nas mai ikon mutane mamallakin mutane Allah kai ne Allah Allah ka tsare mu daga sharrin mutum da aljini ilahin nas abin bautar mutane ilah macancancin a yi mashi bauta shi a ɗai kadda haɗa shi da wani a cikin bauta. Min shari wasu wasu khannas Allah ka tsare ni daga sharri nan na mai wasi-wasi mai linƙaya mai shiga shine shaidan. Alladhi wasu su sudur nasi wanda ke sanya wasi-wasi a cikin kirazan mutane. Shaidan Allah ka tsare mu daga sharrin shaidan. Allah ka tsare mu daga makircin shaidan. Min aljinnati wa nas na daga mutum ne ko aljini mai sharri Allah ka tsare mu. wannan shine dalilai da malam ya kawo maka a sha'anin wato al-isti'aza neman tsari sai daga cikin wa minha al-istighatha yana daga ita nau'ika dai na ibadan nan da aka halicce ni aka halicce ka aka halicci mutum da aljani dan ita dan mu bauta wa Allah kalkashin karantar manzo sallallahu alaihi wasallaman akwai al'istigasa neman ceto, neman a cece ka, uwa. Menene al'istigasa kin nan ko al'istigasatu, in ji malam, neman ceton nan menene wa huwa ɗalabul gauthi, wa huwa wa huwa al'inƙazu minan shiddati wal halaki, shi ne neman ceto, shi ne neman tsamarwa, Allah ya tsamar da kai, Allah ya tsamar da kai mina shiddati na daga tsanani, lokacin da ka shiga cikin tsanani, cikin bala'i na tsanani na wahala na wuya, to ka nema Allah ya tsare ka, wal halaki da hallaka ga hallaka ta darka ko maka, ka nemi ceton Allah, Allah ya tsamar da kai daga wannan hallakar. ka diba ka gari wa ke tsamar mutum daga hallaka Allah wa ke tsamar da mutum daga tsanani da ya shiga Allah dan uwa musulmi duk wani tsanani da ka shiga nemi Allah ya tsamar da kai duk wata halaka da ke tana da raka ko ka nemi tsarin Allah nemi Allah ya tsare ka daga ita dan uwa musulmi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah nan yana jinka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni sai in amsa muku mai amsar in ka roƙa Allah ne dan uwa musulmi ka nema ya kawo maka ceto daga tsanani ka nema Allah ya kawo maka tallabi da agaji ya kare ka daga dukkan wata hallaka dan uwa musulmi je kana neman ceto a gurin doguwa ko masaso ko jangare ko wadawa ko wata aljana ko wani kabarin wani bawan Allah salihin bawa ya yi ibada shi ya koma zuwa ga Allah mutumin kirki ya faɗi a cikin kabari ka zo kana cewa ya cice ka dan uwa musulmi ya kama ka ceto dan uwa alhali a lokacin nan shi ma tukan shi yake to saboda haka neman ceto da neman tsamarwa daga tsanani da hallaka ba a yin shi a ko a gurin kowa sai a wurin Allah shi ma ibada ne mai zaman kanta dan uwa musulmi ibada ce ta musamman gaya musu faɗar Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya faɗa ga mumunai is is tastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni muddukum bi alfin min al mala'ikati murdafin gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam tuna musu a cikin suratul anfal dan uwa musulmi Allah ya ce annabi gaya musu a cikin suratul anfal dan uwa musulmi aya ta tara ka sanar da su cewa yayin da suke neman ceton ubangijinsu fastajaba lakum rabbukum sai ubangijin nan naku Allah ya karba muku a hilin daga a lokacin da ake fafatawa da arna ya ce anni muddukun bi alfin minal mala'ikati murdifin ni zan daɗe ku zan kawo muku agaji da ceto na daga mala'iku masu bibiyar juna za a ƙaro muku mala'iku dubu anni muddukun bi alfin minal mala'ikati murdifin in ji Allah zan daɗe ku zan kawo muku agaji na daga mala'iku masu bibiyar juna. Haka Allah ya aiko mala'iku duhu ana cikin fafata da arna, ka ɗaga hannu da takobi a hannunka, za ka sari kafiri, takobinka bai je jikinsa ba sai ka kai ya cire. Ashe mala'ika Allah ya turo, yau rundunai wa ma yi alamu junu da rabbi ka illahu. Eh, runduna ta mala'iku. Eh, mumune sun nemi agaji a wurin Ubangijinsu, Ubangijinsu ya amsa musu, an daɗo musu mala'iku dubu. To, in bada Allah wa isa wani uwa musulmi. Ka nemi agaji daga Allah Ubangijinka uwa. sai Allah ya kawo maka tallabinsa da agajinsa ta inda baka yi sani ba, domin ciyayi, is tastagisuna rabbakum fastajaba lakum أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أنا بتناتر دس قاموس yayin da suke neman ceton Ubangijinsu ya cece su, sai Ubangijinsu ya karɓa musu, ya ce zan daɗe ku da mala'iku dubu masu biye juna. A cikin suratul anfal aya ta tara, ɗan uwa musulmi, sun nemi tallabin da agajin kuma mai amsawar Allah ne. kuma ya karɓa musu an turo musu runduna ta mala'iku ɗan'uwa ɗan'uwa musulmi ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ka nemi agaji a wurin Allah lokacin da ka shiga cikin tsanani ɗan'uwa musulmi lokacin da ka shiga hallaka kake ganin tadar koka to ka nemi kariya daga Allah ka nemi tsamarwa daga Allah Ubangiji nan naka yana kusa da kai yana ji tauhidi da kaɗe tashi da mai da al'amari zuwa gare shi kaɗa ake nema ɗan uwa. Wa minha yana daga dai ita dai ibadan nan da ake magana a kanta, abinda za a ce maka wannan ibada ce, azzabahu in ji malam, akwai abinda ake cewa azzabahu yanka, ka sayi wata dabba ko wani tsuntsu ka yanka, in ka yanka, karba naman sadaka, ko ɗanyensa, ko ka dafa ma. ka zuba romo mai yawa, ka raba wa maƙwabtanka, domin ka samu ladan ibada, domin yanka ibada ne, yankan layya ibada ne, yankan suna ibada ne, yanka kawai ana zamne haka nan, ka yi niyya ka yanka don Allah ba don doguwa ba, ba don masaso ba, ba don jangare ba, ba don yasin ba, ba don shehuwa na ba. ba don waliyuwa na ba a ka yanka don Allah wannan shi kanshi ibada ce mai zaman kanta yan uwa musulmi wannan ku ibada ta wannan nama ka sai wata dabba ka yanka ka raba nama ko ka sai nama a yayyanka maka arma bayan Allah ibada ce mai zaman kanta yan uwa mun ga ada shekarun da kakanninmu in sun tafi makaranta makarantunsu irin wannan na zaure. Idan ana karatu a makarantarsu mun gani muna yara, mai nama in ya kayi ajiye, kan ajima zaka ga babban malamin ya saye naman gabaki ɗaya, a yi lissahin dukkan magidantan da suka zo nan cikin zaure suke ɗaukan fiƙihu suke ɗaukan karatun addini ɗan uwa musulmi, a kalkasa a basu. Kaga wannan alkhairi ne da manya-manyan shehunanmu, manya-manyan malaman malaman malamanmu, malaman kakannin kakanninmu suke yin ta uwa musulmi. To, amma a yau mun zama kamar duniyar marowata, ga masu arzikin, ga masu kuɗin muna tare da su, wani sai yi wata guda kuɗin da zai samu bayan an samu ɗan abincin da za a saya. a ci ya sayi naman miya naman miyan ma a yanzu babu na ƙasa dala hamsin ba kawai na ake bara ƙasa dala hamsin ɗan uwa kaga wani sai wata ɗan ƙashin miyan nan ba samu ba kwama da ake kullum a sami yar dawa ko yar shinkawa ko ɗan kuɗin sabilin nan ko ɗan ruwa kinin da za a samu a saya to yoshi za a samu damar shi na ma dan ta yi daɗi ne to amma ku Allah ya hore maka kullum an shekara ta fi a ƙilga ɗan uwa a gidanka kullum sai an sai ƙashin miya maƙwabcinka wa ɗan uwa musulmi dubu maƙwabcinka nawa ga su nan masu ɗan ƙoƙar ne za a bada ashirin ko sha biyar a je a so wake a ɗan sadanta ya zaƙi-zaƙi ya rasu ɗan lasa. To, azzaba akwai yanka, ana zama lafiya, ka sai wata dabba, ko wani tsuntsu, ka yanka, fi sabilillahi. Taƙarruban ilallahi ta'ala, don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, karma bayan Allah. Kuma ka samu da irin wannan yankan da ka yi shi. ka yi tawassuli ka roƙi Allah da shi ya Allah in na sai naman nan na raba ko daba na raba na yi dan kai dan neman kusancin ka dan ka tsare dan ka biya mu bukata dan ka taimake ni ka bani ilimi ka ka bani lafiya ka agaza mini ya Allah ka saka min da gidan aljanna babu laifi ka yi tawassuli da wannan wa minha yana daga ita dai ibadan nan azaba shine yanka to menene azabahu in ji malam ake ne da yanka وهو إلحاق الروح وهو إزهاق الروح كي وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله abinda ake nihi da azabu yanka huwa izhaqur ruhi hutar dare eh hutar dare wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih zabihatahu idan za ku yanka to ku yan wasa abin yankawar ku ba a so ka ba dabbar wahala in zaka yanka ta a wasa ta in ta kai kana tsora da kaja sai ga wulshi sai ka hutar da abin yanka abin yankan ka gani ba tare da an wahala ba to shine wa huwa izhaqur hutar da rai bi iraqati dami da kuma zubu da jini ala wajhil khususi taqarrubun ila Allah absa huskar ala wajahi khusus absa huska wadda take khusus keɓantatta da ikhlasi ta ƙarrubun ilallahi ta'ala don neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ka hutar da abin yankan, ka zub da jini, amma fa ka yi shi da ikhlasi don neman kusanci ga Allah. wadda take keɓantatta ka yi ta sakki ne don Allah, don neman kusanci ga Allah, ba don a ce ku masu saye ba ne kuna raba ma talakawa, ba a ce ku kashi kowa ba, a'a yin sadaka ta sayin dabba ku raba, ko ku sayi nama ku raba, a'a, ta ƙaruban ilallahi, ala waje khususi absa huska keɓantatta da ikhlasi da ƙarbun ilallahi ta'ala don neman kusanci ga Allah. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukin sarki ya ce, cikin suratul an'am, aya ta ɗari da sittin da biyu. Ƙul, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu وأنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى يتي قل أنا بتشيرس إن صلاتي للي صلى تارنك أصبع أزر لأسر مغربا إيشا ونسكي da yankana ka gani yanka yazo wani suki da yankana wani gurci da ibadata wa mahaya da rayuwata ma wa mati da mutuwata lillahi rabbil alamin suna ga Allah ubangijin halittu ana yin tsantsa ne don Allah Ubangijin halittu, la sharika la Allah bashi da abokin tarayya a gare shi. Wa bi zalika umirtu da wannan ne aka umurce ni wa ana awwal musulmi ne harko mai mai kauya ga Allah subhanahu wataala. Al-Islam huwa islamu lillahi bi tauhid wal inqiyad lahu bi da'ati wal khulus min ash-shirk wa ahlihi wa guri. Ashe kaga ana yanka ne da ikhlasi dan Allah. Ba a yin shi dan wani. ka yi don Allah kuma ibada ce azabahu yanka yan uwa musulmi wannan muna ƙara jaddadawa wanda Allah ya ba su ɗan abin hannunsu su taimaka da agazawa gashi azumi yana gabato mai yan uwa musulmi wani yana da iyalai amma kullum sai an huta ƙwadugo da kyar a samu ɗan shinkafon nan da kyar a samu ɗan kunun nan gashi hatsin ma ya yi tsada ‘yan uwa musulmi yanzu hatsi ya zama ba gidan kowa ba ne saboda irin tsada ‘yan uwa ku tausaya ku agaza ‘yan kasuwar mu wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhi Allah na taimakon bawansa Allah na agaza ma bawansa Allah na tallama bawansa akul bawan yana taimakon dan uwansa dan uwa musulmi ka tallaba ka agaza kai ma ka samu taimakon Allah تعرف إلى الله في رخاء يعرفك في شدة كسن الله cikin yalwa lokacin da kake cikin yalwa kana cikin abu hannu to ka san Allah dan uwa musulmi ka taimaka ka agaza khalisan lillah kai dan Allah ka tsare dokar Allah lokacin da kake cikin tsanani sai Allah ka maka tallafi domin arzikin dukiyar da ya bada ai ba kuwa kashi ba zabi ne daga Allah ya damƙa maka kuma wani ya sheka wazi dan uwa musulmi a unguwarku tun da ka taso tebur yana nan a unguwarku in garan alawa za a baka kuɗin kilo guda ko rabin kilo na shinkawa ka je ka so da ɗan wake a zo a yi wake da shinkawa har yanzu yana nan yana nan amma kuma gaban ka za a yi wani tagal tagal ta ji yana zuwa yana zuwa yana dan kasuwanci shi yana ka an yau shi ne hamshakin mai kuɗi ya sayi gidaje ya sayi motoci ya auri mata daban-daban ga suna a dan uwa musulmi to ka san Allah a cikin yalwa lokacin da Allah ya maka maka abin iyakin alkhairi dan uwa lokacin da kake tsanani sai Allah ka maka tallafi da agaji wani abin baka san baka san ba ma lokacin da abin zai zo na tsanani ya wuce saboda irin alkhairi da kake zuwa ga bayin Allah yan uwa kyauta ko alkhairi ko tallaba da agaza baya kawo talauci baya rage dukiya a kullun diginin Allah mala'iku guda biyu suke sabka daya yayi addu'a ga bangaren masu tallabawa da agaza ya ce ya Allah ƙara musu Allah ya limka musu wanda ya rike karkadab baya badawa yana ganin in ya badawa zai bashi ya mance da Allah kaga tauhidi ya shiga tangaltagal dan uwa musulmi ka gyara tauhidin ka ka kabe ma tauhidin ka kura da hazo sak eh dan uwa mai badawar Allah ne ka taimaka ka agaza kai da ikhlasi dan Allah sai shi kuma wancan mala'ikan sai addu'a ga wanda bai badawa ya ce Allah hana shi Allah tarwatsa da dukiyarsa da yawa an gani ku ɗan uwa musulmi to amma sai ga wanda yake badawa kullum yana ci gaba kullum ba zai rasa ba abin da za a samu a ci gaba ba zai rasa ba abin da za a ruwa ma kai asiri to shi ɗan uwa musulmi ka sayi dabba ka yanka karba ta zuwa ga talakawa ibada ce mai zaman kanta ɗan uwa musulmi Faɗar Allah maɗaukakin sarki hallo a cikin suratul kausar, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ba da bismillahir rahmanir rahim, inna a ɗaya kal kausar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, ka yi sallah ga Ubangijinka ka soki layyarka, ga ma'ana ka yanka dabba. Ka wani shi ma dalili ne na yanka ana yin shi ne don Allah. Hususan taƙarubar ilallahi. Ala waje husus taƙarubar ilallahi, abu sa huska keɓantatta don neman kusanci ga Allah da ikhlasi ka yi uwa. Fassali li rabbika wanhar, ka yi sallah ga Ubangiji kuma ka soki layyar ka uwa. Kwamar da ake, ka yi ta da ikhlasi. kai don Allah, kakka yi don aibe ka, kakka yi don neman suna, kakka yi don neman matsayi, a'a, khalisan lillah, ka yi ta don Allah, eh, babu lai ka yi tawassali, ya Allah ina ibadan nan ta yankan nan da ne, ina shi don neman don kai, da ikhlasi ne ya Allah, Allah karɓa mini bukatata, Allah ka bani lafiya. Allah ka taimaki yarana, Allah ka tsare yarana, kasuwanci na Allah ka yi mishi albarka, Allah ka saka min da alkhairi, duk ka samu ka yi wata wasali da ibadar da ka yi ta tsantsa don Allah. Wa minha yana daga ita dai min anwa'il ibada daga cikin irirka na ibada ne da malam yake zance, domin wani nau'i ne na goma sha biyar. muke a kansa. Wahiya annadaru shi ne annadaru, wa min ha annadaru, daga ita nauka na ibada akwai annadaru adawal, adawal, menene adawal, mutum ya lezamta ma kansa, wani abu na ibada ko na ɗa'a ga Allah wanda ba na wajibi ba, sai ka lezamta ma kanka. Alasabili misal, ka ce idan na samu burebe ko bak zan yi azumin kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku kaga ka laizamta ma kanka wata ibada in ka samu kaza in Allah ya baka kaza ka samu to za ka yi azumi kaga wannan za ka yi azumin ka laizamta ma kanka wata ibada amma ba wajibi ba ce sai dai ka laizamta in ka laizamta ma kanka kuma to kuma a lokacin nan ta zama wajibi a kanka to ita irin wannan ibada in na samu kaza zan yi kaza domin yana daga cikin anadar adawal da mutum ya yi ya mutu bai cika shi ba to an samu magadan shi su cika mashi wannan adawal ke shi na annazar ke eh magada su cika shi annazar ke saboda ba wajibi bane amma hele zamta ma kan shi kuma Allah ya bashi abin to shine malam ke karantar da kai irin wannan adawal da mutane suke lizamta ma kansu idan Allah ya sa na samu matsayi kaza aka ɗauke ni director a wuri kaza zan yi sadaka da akuya ko zan yi sadaka da saniya ko zan yi sadaka da raƙumi kaga wata ibada ce ka ɗora ma kanka wanda ba ta wajibi ba amma sai ka lizamta ma kanka to shine annadar adawal to shi malam yace maka abinda ake ni da annazar wa huwa ilzamul mar'i nafsuhu bi shay'in bi shay'in ma wa huwa ilzamul mar'i wa huwa ilzamul mar'u kai ilzamul mar'u nafsuhu bi shay'in ma mutun ya lazumta ma kansa wani abu au da'atun ko kuma wani ya zamanta ma kan shi wani abu na ɗa'a lillahi ga Allah, na ɗa'a don Allah, gairu wajiba wadda ba ta wajibi ba, shi ne ake ni da annazaru. Mutum ya zamanta ma kan shi wani abu, ko ya zamanta ma kan shi wani abu na ɗa'a ga Allah wanda ba na wajibi ba, shi ne annazaru, shi ne adawal. To sai mu ga mummune na kwarai irin wannan adawarki in sun yi suna cika shi ko ba sa cika shi sai ka koma faɗar Allah subhanahu wata'ala da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na ashek doktor salih salih bin abdulaziz bin alshe ya ce abin da ake nihi da adawar shi ne mutum ya lezamta ma kansa wani abu ko ya lezamta ma kanshi wata ɗa'a ga Allah wadda ba ta wajibi ba ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul insan ko yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira wa yudimuna da'ama ala hubbihi مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Allah ya ce mumune na ƙwarai, mumune na gari, yufu na bin nadari, su ne suke cika adawal idan sun yi adawal, in na samu kaza zan yi kaza don Allah, to suna cika shi. wa yakhafuna yawman kana sharu mustadira suna jin tsoron wani yini wanda sharrin shi ya zamanto mai dogewa ne subbas ta gaba wa yudimuna da'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi absasan ran shi yana san abin yayi shi da ihlasi ya bawa miskinan talaka wa yatiman da maraya wa asira da dan kaso kaga wannan subba ta mumune fa suna cika adawal suna jin tsoron wata rana ta alkiyama, suna ciyar da abinci, abusa son kansu suna son abin, su ba talaka, su ba maraya, su ba ɗan kaso. Saboda ka donaka yana taimakon maraya, yana taimakon ɗan kaso, yana taimakon talaka. To ya kai mai imani a yau, ballantana yau halin da muke ciki uwa musulmi. Al'umma yau suna buƙatar tallabi da agaji ‘yan uwa musulmi. to shi ne mala ya kawo maka anan magana an nazaru shi ne adawal mutum ya lizamta ma kanshi wani abu ko ya lizamta ma kanshi wata da'a ga Allah wadda ba ta wajibi ba ya kawo maka maganar Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani cikin suratul insan aya ta takwas yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira mumuni na kwarai suna cika adawal suna jin tsoron wani yini da ya kasance sharri shi mai dogewa ne fa hazihi sai malai to wannan fa bibadi amsilati yana daga cikin shashe na misali ala anwa'il ibadati absa irirka na ibada wa jami'i zalika dukkan wannan da muka zana na nau'ika na ibada da musallai da muka kawo dukkansu wannan da wato arragaba da arraba da alkhushu ko da alkhashiya da al'inaba da isti'anati da kuma isti'azati ko da istigasati da kuma mi attawakkul da kuma azzabahu da annazaru dukkansu wannan in ji malam wa jami'i zalika dukkan wani da muka zana haƙƙun lillahi ta'ala haƙƙun lillahi wahadahu haƙƙi ne ga Allah shi kaɗai la ya juzu ya juzu sarfu she'un minhu ligairillah baya halitta mutum yayi wani abu na daga wannan ligairillah ga wannan Allah wannan ibada nau'ika na ibada da muka zana su dukkansu to baya halitta mutum ya yi su ga wani Allah ɗan uwa musulmi ana yin nazar ne dan Allah ana yin zabahu ne dan Allah ana tawakkul ga Allah ana neman istigasa ga Allah ana neman isti'aza ga Allah ana neman isti'ana ga Allah to saboda haka ‘yan uwa in ji mala. Wa jami'i zalika dukkan wanda muka zana haƙƙun lillahi da haƙƙi ne ga Allah shi aɗai. Saboda ɗan uwa hatara kakka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani. Eh, ka kiyaye, yanzu za ka yi shirka ɗan uwa. La ya juzu sarfu she'un min ligairila baya halitta mutum sarf ya sarrafa ko ya aikata wani abu daga gare shi ligairillahi ga wani Allah wanda ba Allah ba cikin waɗanda muka zana na nau'ika na ibada abin da aka ji mun yi daidai wannan ba hikima bace ba dabaran mu bace daga Allah kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah kan kare abin da ke kuskure ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna Allah subhanahu wataala ya zama da garinmu da ƙasar mu lafiya Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana imaninmu Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare mana imaninmu Allah ya sanya mana ikhlasi Allah ya sa mana yi dan shi yi da ba dan shi ba Allah ka tsare mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali ibnaka Hamidum Majid اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا أمر برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين